بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau in ban kuskure ba muna 21 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da 12 ga watan biyu shekara ta 2023 wannan kuma shine darasin mu na 52 a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai na babban malami Sheikh Wahid Absalam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu zamu tashi a farkon sabon babi wanda malai masa take da babu fadlu jam'i sadaqati wal amali alaiha haka ne babun da zai magana akan falalan tattara sadaka yin umarni da ai sadaka da kuma mutumin da ya tsayu wurin a karɓo sadakar a tara ta da kuma wanda ke yin aikin hidimtawa dukiyar sadaka da aka tara shi ma yana da matsayinsa a wurin Allah ta da ma'ana ko ya sa dukiyarsa an yi tare da shi ko kuma ya shiga cikin waɗanda da Allah ba su da dukiyar sai dai suna iya ma dukiyar sadakar da aka tara hidima yana ne neman ladansa wurin Allah to shi ma za a ji falalansa a wannan wurin kaga anan zai nuna maka aikin da ke cikin muhimmanci da darajar aikin da ke cikin aikin agaji idan mutum ya tsarkake zuciyarsa yi domin Allah ko wanda suke wannan aiki lallai suna da matsayi babba a wurin Allah madaukakin sarki matukar sun yi wannan aiki nasu domin Allah kuma ana kyautata zaton insha Allah domin Allah din suke wannan baya hana ka ji wani a samu kuskure daya ko zamiya daya daga mutum ɗaya sai ya nemi ma duka kudin goro waɗanda galibi suke aikin addinin nan irin aikin agaji da ake yi wallahi suna kusanci da ikhlasi fiye da riya saboda su da yawa wahalhalun da suke sha ba ma abin da ke aka ga wani alaman da mai la'abi ya su da shi ina fata mun fahimci wannan sannan kuma annan sulasul yana cewa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shi ne mutumin da mutane suke amfana da shi duk wani wanda mutane ke amfana da shi a wurin Allah ya fi kowa alkhairi shi za ku ga annabawa da manzanni ko da yaushe mutane amfana suke da su ko ta kowace fasa to wannan kira ne ga wanda suke irin wannan aiki da su dage su jajirce su ma su yi domin Allah Allah ya samu daga cikinsu malai ce gaba ta farko zai magana akan باب جامع الصدقات له مثل عجر المتصدقين باب دزي حديث دزي زوي magana akan wanda ya tattara sadaka da mutane suka bayar to yana da lada na wanda ya wannan sadaka in wani ya bada naira miliyan guda ya ce ga wannan sadaka ne aima marayu ko aima mabukata ko aima wani kai da ka je ka amso ka kawo ka ce ga abin da wane ya bayar to a wurin Allah kana da ladan wanda ya bada wannan dukiya ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske kana da wannan ladan to kana ina niyya ke sa a samu ladan abu ballanta na an hada da niyyar da aikin ga hadisi na ariyadus salihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana tafiya an fita yaki yace masahabbai akwai wasu ‘yan uwanku suna kwance a madina ga su can a gida, kuko da muka fito yaƙi, babu wani kwararo ko kwazazzabo ko rani ko wani haɗari da za mu fuskanta face, ya sa ba ku gyara da tun je ne muku magana Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rami ko ko zazzago da za ku shiga ku fita face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada dan za su yi mamaki sai ce abin da ya tsare su shine uzuri a wata riwaya ce abin da ya hana su su kasance a cikin ku shine rashin lafiya ba su da lafiya to kaga wannan ke nuna duk wanda yake wata ibada ga hadisi can shi ma wanda ke wani aiki na da'a na ibada sai rashin lafiya ya hana shi aikin ko tafiya ta zo ta ɗauke shi ya bar gari bai samu daman yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta maka abin da kake yi kana da lafiyarka idan ciwo ne uzurinka za a rubuta maka ladan da kake sanda kake gida idan tafiya ce uzurinka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to anan ma sai ya ce fi sahihain hadisi ya inganta a cikin Imam Sahih Bukhari da Muslim ana abi Musa daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce al-khadirul muslimul amin mai tsaro wanda yake musulmi amintacce wanda aka bashi tsaron wata dukiya ko aka bashi tsaron wani abu na musulmi kuma da aka bashi zanto amintacce ba maha'inci ba saboda kaga wanda ya ha'inci shi kuma Allah ya faɗi mummunan sakamakonsa ko gashi a can mun kwatance da wanda aka bashi dukiyar marayu bai ci ba sai yi abin da Allah ya ce a yi sai ya samu lada to wanda kuma aka bashi amanar dukiyar marayu shi kuma me zai faru da shi wutar jahannama za a cika masa cikin sa da shi ranar alkiyama Allah ta'ala ya faɗa a farko farkon suratul nisa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda zai ci dukiyar maraya ko sile biyar ce ko kwabo ɗaya ne zulman a bisa zalunci ba da haƙƙi na shari'a ba Allah ce to ya kwana da sani innama ya kulu na fi butunihin na sanu dai wuta balbal suke ci ma cikinsu duk wanda zai ci dukiyar maraya to wutan jahannama yake ci kuma da sannu za mu ƙona shi zai shiga wutan as-sa'ir wutar da kullum ƙara ruruwa take ba mutuwa take ba وإذا الجحيم سعرت وسيصلون سعيرا wutar da kullum ƙara ci take in yau zafinta mai narka kashi ne to gobe raga-raga zai da kashi kullum salon azabanta ta wannan shine sakamakon duk mai cin dukiyar maraya a ban ƙasa Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yun alladhi yunfil wanda yake zartar da abin da aka bashi tsaro a kansa na dukiya wa rubama mai riwaya shakka ya ce ko kuma dai annabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa yi yu'i yana mai bayar da an bashi ya kai bai tauye ba sai ya kai kamar yadda mutane suka bayar ma umira bihi kamilan abinda aka umurce shi da ya kai ya isar na dukiya cikakkiya bai kwauro ba bai danna wani abu ba bai rage ko sule biyar ba yanda aka bashi haka ya kai muwaffiran tayyiban matsayiban bihi nafsuhu yana mai cika abinda aka bashi bai cire ko sisi ba bai tauye ba bai rage adadi ba sannan kuma zuciyarsa tana mai daɗi akan haka ma'ana yana da ikhlasi kenan mukhlisan mun fahimta ko kamilan din nan mun ce bai rage komai akan abinda aka bashi kai zuwa ga wanda aka umurce shi ba sannan tsayiban bihi nafsuhu ai ma'anar shi shine yana mai yarda da abin da aka bashi ya kai ma wani ghairi hasidin liman aqahu iyyahu bai hasada ga wanda aka ce ya kai ma dukkan da aka ce ka kai mishi sai ka kai ranka na susa kana jin dama ba shi aka ba ba ko da kai ne baka da wannan lada wallahi tallahi baka da wannan lada ka bashi Allah ne ya bashi kai ma ai an baka abin da yake wannan shi ne an baka damar da kai ma kai tarayya da shi alada ko to wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi kuma ya zamto ya bayar da abinda aka umurce shi ya bayar ga wanda aka ce ya bashi ahadul mutasaddiqina wanda wani daga cikin daya daga cikin da suke sadaka ya ce ya bayar ya karba ya kai ba tare da ya tauye ba ba tare da ya ji hasada ko rashin yi domin Allah ba su ne sharuɗan samun wannan daraja mun gane ko na farko kar a coge ko man rashana walaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hajince mu bai tare da mu duk wanda bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san aljanna ba gidansu ba ɗaya kenan sannan kuma na biyu shine ya kai ma mutum da tsarkin rai wani zai kai din amma in ka kalle shi ka ce a kansa aka saukar da abasa wata walla rabbi so malam ko karka dawo kai ma ai rabanka Allah ne ke bada nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya Allah zai baka in kai hakuri kuma wa ya ga maka duk dukiya ne arziki ba duk dukiya ce arziki akwai dukiyar da fitina ce wani dukiya ta zo sai ta raba shi da Allah sai ta raba shi da imani a ba ka ganin wani ya rayu a talauci amma da ya samu dukiya sai fara bin bokaye a ce mai ranka dade sai fa an yi da gaske yanzu suna ina dukiyar ta zo ai da za su iya da ba su bata ta zo wurinka shi ne gaskiyan magana to Allah ka ba mu karfin imani mala ya ce wa fi riwayatin haka ne? na'am? eh? muna tare? iya hadisin kenan ko? babu wa fi riwayatin anaku? me bambanci? to ni kuma sai na ce maka alhazinu ko to inna ne bambancin lallai tabbas na faɗa akwai ruwa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta ciyar da idza wa fi riwayatin idza anfaqat almar'atu min ta'ami baiti min baitiha ghayra mufsidatin babu alaku to haka ta mu amfana da shi a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mace wadda take zaman gida ta ciyar daga abincin gidan mijinta ba tare da barna ba kana laha ajruha bima anfaqat tana da ladan wannan abin da ta ciyar din wali zawjiha ajruhu bima kasab zan mijinta kuma yana da ladansa na abin da ya samu iyalinsa ake sadaka da shi walil khazin mithlu dhalik sannan wanda yake mai tsaro ne na dukiya wanda aka yarjejeniya an amince yi to shi ma yana da lada kamar yadda mai duke yake da shi la yanqusu ba'dhum ajra ba'din shay'a sashin su bai rage ladan kowane sashi wannan hadisi na cikin sahih bukhari da muslim malamai suka ce wannan an faɗi sharuɗa ƙarƙashin wannan hadisin an faɗi mace ta ciyar da me abincin gidan mijinta na sadaka wannan da sharaɗin idan ya amince an fahimta ko a abin da yake kuma ba barna bane na farko ya amince in ya ce bai amince ba haƙƙinsa ne ke bar masa dukiyarsa ba za ki taɓa Allah ya baki naki sai ki mun fahimta ko na biyu kuma shine me ya zamto ko ya amince din bai zama banna ba kana ce ai yafi karfin wannan a'a Allah bai san banna sai ai abun daidai ruwa daidai kurji namiji na iya ce ma mace babu laifin kin ƙara gwangwani ɗaya ko biyu ki dan rinka mana sadaka da shi mu ma ko Allah ya buɗa mana ko Allah ya shirya yaran nan akan shari'a wannan daidai ne ko ki ce duk ranka za a ɗan ƙara kaza saboda samun ba kamar da ba wannan namiji ya yadda to shine sharadi na na farko wannan kuma shine akan wanda mace ta gida kenan da kuma wanda yake tsaron dukiya na wanda aka ɗora shi akai shi ma an yace ka rinka min sadaka da kaza ko ba laifi abin da yake daga kaza zuwa kaza kana iya tasarrufi da shi to wannan ba ba matsala bane dan abin da yi kana da lada a ciki ko kai ka cire ka bashi ka ce yanda ya so da shi ko ka ce kar ya rinka wuce kaza duk wannan yana faruwa Allah ya taimake mu a takeice dai hadisin mun fahimci cewa ana yin tarayya a cikin lada a wani aiki alkhairi ko da ba kai kai aikin haka ne ko ka taimaka ma wani aiki alkhairi kana da lada dama Allah ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan babi na biyu mala yace babu جامع الصدقات له مثل عجر المجاهد في سبيل الله ga wani ba Allah mun gode ma da ni'imar musulunci babun da ke magana akan wanda yake tattara sadaka kuma wallahi kun sa aikin ne yana da wahala kun fahimta yana da wahala sosai ba wai kai mai sadakan ba kawai a ce ka je ka tattaro sadakar da mutane suke wallahi yana da wahala sosan gaske akwai wani lokaci da muka taɓa raba forms ƙarƙashin ga mu'az bin jabal foundation masu provision stores waɗanda muka sani da unguwa muka ji wasu suka wani ce a sati zai bada wani ya ce kuɗi wani ya ce sabulu wani ya ce shuga wani ya ce kaza to ni dai na sa akwai wanda wallahi mu ne muka gajiya muka iya dai kasa zuwa mu rinka amsuwa da satin har sai satin ya wuce saboda in kana zuwa ma zai baka yogurt ka sha mai sanyi sannan ya baka abin da zai ba kuma duk da wannan sanyin yogurt din sai da shedan ya kada yana da wahala kwarai da gaske yana da wahala ko nan kasuwar sati da kuke gani wannan asusun marayun ku tambayi malam Muhammad Isa riba da zai faɗa mu akwai masu tallar ruwa da waye din nan wala duk sati suna wannan asusu su ba ma su sanin an rufe asusun sai dai wata ranka zo yanzu ya malam ba a zuwan amsa ba to kaga wannan ke nuna maka wahalan aiki me wahalan shi shedan sai ya zo ya toshe ka ba zai barka ka wuce duk abin da ka ji ana yana da falala to ka gaya ma ranka sai ka yake ta ba wai a baki ne abun ya kyau ai duk abin da muke karanta din za ka ji shi zaddaɗi kuma zan sauki to amma insha Allah kun baka yi da gaske ba har sati ta zagayo baka yi aiki da hadisin ba sai ka yi da gaske ƙwarai da gaske in baka yi da gaske ba sai dai kai ta jin shi a sifika a kulli amma aikin sai wanda Allah ya zabe shi to da haka sai kai kokari ka shiga cikin zababbin Allah Allah ka zabe mu baki daya mala yace rawat tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito hadisi wa hasanahu kuma ya inganta hadisin an rafi' bin khadij radiyallahu anhu daga rafi' dan khadij Allah ya kara yadda a gare shi qala ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزن الله tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kunni na yana cewa al'amilu ala sadaqati bil haqqi wanda ya tashi yana aiki da gaske wurin ganin an tattara sadaka jama'a sun yi sadaka hukuncinsa wurin Allah kal ghazi fi sabilillah yana da lada gwargwadon wanda ya tafi yaƙi ya je jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, ka san ko ko a warware ne ko a waraye, ko a dawo ko a shahada ko? Hatta yarji a ilabaitihi har sai shi wannan wanda ya fita tattara sadakan ya dawo gidansa. Ma'ana, idan ka tashi daga nan za ka je kawo ko NDC ko rigacikun ko jaji ko zariya ka tattaro sadaka tun da ka sa kafa ka fita ladan wanda ya fita jihadi fi sabilillahi ake rubuta har sai ka dawo kilomita nawa ka ci ladan jihadin haka za a lissafa shi kun san ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk kafan da ta yi kura saboda daukar kalmar Allah wuta bai taɓa wannan kafa idan wuta bai taɓa kafan ba ana ma ishara cewa jikin ba zai shiga wuta ba ina fata mun fahimci wannan sannan kuma wanda ya mutuwar shahada wanda ya je yaki ya yake kafin a cire ran shi ake nuna mai bangaren gidansa aljanna kwarai da gaske sannan a ba mutum ceton mutum saba'in a danginsa mutum saba'in wanda bayan aljanna za a ce ka cece su je aljanna ga matan hurun ain guda saba'in da biyar haji wani bai ce in ba sai da aka zo guda saba'in da biyu autar cikinsu bai ta ce wadda da za ta leko duniya wannan teburin da kake kallo zai ce la'ila ka illallah wani ɓangaren jikinta da zai leko duniya aljima daskararrun abubuwa za su yi magana su kallo shahada shi ya sa da kaga nan sun bata marai kawai kai aikin yancan ka bata ko ba shi ke nan ba Allah ya taimake mu to wannan hadisin yan uwa musulmi ya nuna mana cewa mai aiki game da sadaka da aka faɗa shine wanda ya aikin yana bil ikhlas wal ihtisab mutun yayi don Allah kuma ya nemi lada a wurin Allah kada ka sa kana aikin sadaka ka ce mu kuma nawa ne percentage mu percentage ka na wurin Allah in za ka yi don Allah ka yi in ba za ka yi don Allah ba ka bar shi Allah sauka ya tillahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane duk aikin da na addini ne kakka taba gizau dan wani ya ce ba zai yi ba ka kyale shi tafiyarsa ya tafiyarsa duk in dai don Allah kake wallahi Allah ba zai barka haka ita ce ka'ida saboda aikin na Allah ne ba na dan adam ba in kaga an samu matsala to sarrai ko duniyanci ya shiga amma in dai Allah ake nufi to kowaye ya ja da baya da ana ja da baya wani ya rushe da annabi sallallahu alaihi wasallam da wasa ko cikin maka ba za ta wuce ba kwarai ko cikin makada ba za ta wuce ka duba ka ga duk abin da aka yi mishi da inda aka je aka da amma me ya faru sai Allah ya ta kawo mishi mazaje min haisu la yahtasib to haka ake aikin addini kada a bakanta ma rai ka ce kai ka fasa kana ga in baka yi ba ma kwamitin sai ya rushe a'a don Allah kake don Allah kake wani ya bakanta ma rai ba damuwar ka bane dama za a bakanta ma ba suna ta zagi na a zagi kuma to kai waye kai kai kana amana akwai mutumin da ba a zagin shi ne a ban kasa ba wallahi sannan bari ku ji kana damu an zage ka ka manta dan adam ya zage Allah ne wa qalu takhadha ar-rahman wa qalu takhadha Allah walada ko ba zage Allah ba idan za a zage Allah to me zaura babu sannan in sun in su mazaje ne su zage ka gaban idan ka wannan amma wanda zai zage ka a baya ma wannan ai mace ce ba namiji bane bai dan me zaka yi lissafi da mace me zage a baya ido ai bai haiko ba duk ɗan halas bugun ƙirji yake ce na isa daga nan sai a jazare da abu to amma an ce kaza an ce kaza in kana biye waɗannan abubuwan ba za ka taɓa tsina na wani abu mai amfani a rayuwa kuma ka tara mutane duka ba za su taɓa yadda da kai ba irda'un nasir rayatin la tudrak wai ka ce duk mutane su yadda da kai ba zai taɓa yiwa akwai dai ran da za su yarda shine ran da kuka tsaya gaban Allah aka gane duk gaske ɗin kai na Allah ne to daga nan ko sun ki ko sun so aukar hansu sun yadda kai ɗin kai ne daga nan kuma nan ne nasara take fara to Allah ka taimake mu gaba ɗaya don haka dai ya zamto aikin da mutum zai na addini ya nemi ladan saurin Allah ya kuma yi domin Allah in wani abu na ni'imar duniya ta zo kar ka taɓa sa wannan shi ne sakamakonka ba shi ne sakamakonka sakamakonka na wurin Allah wannan ajil bushrar mu'min wani gaggawa bishara ce da Allah ya yi maka don ta zamto a na maka wani abu na ɗan duniya amma duniya ana ba kafuri don haka karka damu kai kai lissafi da ita duk abin da ta zo ko kar ta zo kai dai Allah ya tada ya za Allah ya amsa shi ne magana Allah ka taimake mu a cikin hadisin malamai suka ce za mu fahimci cewa wanda ke tattara sadakoki yana yaɗa ta ga waɗanda suka cancance ta kuma yana neman ladansa a wurin Allah to ladansa daidai da wanda yake yin jihadi domin Allah Allah ka samu na daga cikinsu mala ce babu fadl itari wal muwasat babun da zai magana akan falalan mutum yayi al itar shine ka fifita dan uwanka akan kanka wal muwasati da yalwatawa ga dan uwanka musulmi in wani abu ya zo iyakansa kenan to ka haƙura shi ya samu ba matsala ba idan an samu wadata ku yi tare ya san an samu ma'ana ku rinka kuka tare da shi kuna ne dariya tare da shi in akwai akwai in babu wannan wani abu ne daban to duk wanda yake irin wannan yana da daraja ta musamman domin da abin da Allah ta'ala ya fifita sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akan wasu wanda ba su ba kenan gashi nan malam yace gaba ta farko al'itaru min sifatil muflihin fifita ɗan uwanka musulmi akan taka bukatarsa akan taka bukatar min sifatil muflihin wannan siffa ce ta waɗanda suke rabauta a wurin Allah suke samun aljanna su kubuta daga wuta ya za a yi mu fahimci haka malai ce ƙala ta'ala ai ƙarshen magana ma Allah madaukaki da kansa ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa siffan alamomin mutanen kwarai shine za ka tarar da su suna fifita ‘yan uwansu junansu a kan kansu walauka na bihin hasasa ko da suna da buƙatuwa zuwa ga abin da suke fifita ‘yan uwansu a kansa wa mai yuka shuha nafsihi wanda ya ƙona rowan zuciyarsa a shushu shine rowan da mutum har kansa yana ma albuklu mutum bai ma wani ba amma shi yana morewa kun fahimta amma wani shi bai yi ba kuma yana kokarin ma sai ya kore kar ma a yarda a gane yana da shi shi kan shi bai moran abin abin da yake da shi kuma na rantsa da Allah da azali da arziki duk suna da lokaci eh ba sai ba fa mutuwa ba lokacin mutuwa ba akwai sanda zaka kai ganiyar cikanka kana cika kasa zaka yi ko kana rai ko da karfinka ko da iliminka ko da shagunanka ko da iyawanka ko da experience ko da komai in Allah ce lokacin ka yayi wani ne zai tashi na rantsa da ubangijin ka ba kasa za ka yi sai dai kaga wani na dagawa shi yasa in Allah ya baka kawai mora more ta tana zuwa tsola ta aka fita ta tafi ai ma na dana ko ba haka bane ce yanzu baka da komai ni ne masallaci a unguwa kaza ni ke da komai kuwa ko na wani malamin mu Allah ya kara masa lafiya wallahi shekara ashirin da wani abu za mu je itikafi da shi takalmin da ke kafan shi ma fa ya tsinke da igiya ya dore sai wani wani dan siyasa ya komai da buhun shinkafa gida kace gashi yace kai wa ya kai ce ku fitar min da shi a gida kuma wallahi a gaba da je shago yace ya ci bashin lokacin shinkafa kuɗi da zai bari a gida kafin a biya sa albashi a wata kuma shine accountant na local government kwarai da gaske accountant ne na local government shi ne ana zuwa aka ce ai wani rabin wane ne ya ce ni duk garin na waye kai na arziki wallahi ya dinga faɗa ƙannin shi suna bayan duka ce wajibi ce kaka gaya magana kawai ni da wanda ya kai na arziki waye kai na arziki wallahi ya sa aka fitar da shinkafan nan gidan shi aka mai da wani rabin da buhun shinkafan sa har yanzu yana da malamin mu ita wadata a zuci take kuma in baka da wannan wadatar talaka kake duk abin da Allah zai tara ma a duniya ba ka iya gode mishi ba za ka iya duk abin da za a baka sai ka kalli wanda ya fika amma in zuciyarka ta gamsu to sai a sai ya sabu humul jahilu abuya min at-ta'affuf sifa ce ma ta sahabbai wanda bai san su ba sai ce suna da tarin kuɗi wallahi sun fika imani ne kuma ba sa sabon Allah sai Allah ya yi ma rayuwarsu da dukiyarsu albarka kuma duk wani mai addini da gaske irin sirar da Allah ke masa kenan kuwa ku ganin ustazai ƙosassu ƙulɓul ko ranar na tsaya ustazai kusan biyar suka yi min sallama a hanya sai jikin ce maka ne malam nura ya wuce maka gaisa malam kamis darul abrar ya wuce malam taslim na malali sai ta ce wanda gefe da daga ustazai ba naira sai koshi sai ce za mu yi istighfari ne da yadda da abin da Allah ya ba su kuma hakan ne ko shine arziki na farko duk wani abu a bayan sa yake duk wani abu a bayan sa yake Allah yana son wadatar zuci in mutum bai da ita zai samu matsala akwai cutuka guda biyu suka samu mutum galibi bai warkewa daga gare su ya shiga matsala su ne ittiba'in tulil amal wa ittiba'il hawa tulil amal in kana da dogon buri dogon buri aikin da zan kai taxes by then ne kaza yanzu ai kaga miliyan kaza kamata ta zama kaza in ta kai sai in kaza sai in kaza muna tsaye wani yazo yana complain shi ya za a yi shekarar shi kusan 36 lokacin bai auren fari me ya faru wai shi yana ta targetin ne ba zai aure ba sai ya hada 8 million ba zai kinkimo aure ba yana abun ma da ya jawo magana wani ɗalibin mu ne ya wuce aka ce ya'yan shi hudu yace mahaukaci ne yace lafiyar shi ya aure a wannan ƙetsu to yanzu ga shi nan yaran shi wallahi na ga wanda ta yi izifi ashirin a Qur'ani ta tafi shi yana nuna ta fama da ban fasar yanzu shi kuma wancan har yaran shi kusan fara taimakon shi dama matsalar ke inda kace zaka sa duniya musamman a babin aure tana kallon sai kaza shi yana kallon sai kaza shikenan sai kaman gara haka rayuwa za ta ci sare haka rayuwa ce ta ki ta karar da rayuwarki billahi lazi kina zaune za ki ga fatan can wurin ya su fito yi ƙasa kuma duk makeup din duniya ba zai mai da shi sama kin gangara kenan ba za ki dawo wallahi haka kai ma kana zaune ai kaza ai kaza ah dan akwai dan da fa arzikin sa ƴaƴan su yake ba su karar kansu ba eh akwai dan da ƴaƴan su ne arzikin su to kai delay ba dole ka ji shiru ba malam dole ka ji miss call ka kalli iyayenmu da kyau ka gani za ka ga mahaifi yana tafiya ɗansa na ba su sai ka ɗauka ƙanin shi ai ka gama tarbiyyar ɗa da ƙarfinka sanda zai motsa ga ka zabura ka cafai in na duka ne ka sa mai hannu ya ji namiji ya da kai zai kiyaye ka wallahi zai kiyaye ka da ya fita a guje ji ka tsallaka ka damko shi i know no ba zai zai kiyaye ka amma san ya tsokare ka yi tsolarwa a lolan ka ya tsallaka sai dai ma gwalo Allah ya aure da wuri kun ji arziki na Allah ne ba ina cewa kar a yi ba a nema ba ne ku nema arziki ku yi da gaskiya amma ku dogara da Allah ku a nan su asalin ya alkawarin mutum uku sai Allah ya taimake su daga cikinsu akwai wanda ya aure domin ya kame daga zina duk wanda ya aure dai kame daga zina sai Allah ya azabta shi Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani wa anke kula ayama minkum ko ba aurar da tuzurai gwagwaran cikin ku inji Allah ku taimaka masallaci ku kwamitin aurar da su Allah ta'ala ga bai alƙawarin in yakunu fuqara in talakawa ne Allah ce sai musu arziki kuma gashi nan muna mu tashi mu je farkon Bello Abdullahi Road mu zo har titi a ta kirga gidajen da ke kan titin nan a gani gidajen tuzurai guda nawa wanda bai aure ba yake da gidan kanshi mutum nawa yawanci na masu aure ne duk kusan arzikin da ka gani a ban kasa na masu iyali so don Allah ya saya maka lodi to ya fi ka sanin cewa budgetin ka ya kawo kuma zai taimake ka kuma karka ɗauka wai sai an tara ma kuɗi ne aka yi maka arziki la Allah ya ba da ɗan da zai sujada ta tsatsan jikinka arziki eh a ce ga ɗa daga jikinka yana ma Allah sujada to me kake nema kai ka kawo shi duniya ya ma Allah sujada kila yana haddar littafin Allah in ko ya zama haddaci ba ta nama arziki malam annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi Abdullah dan Mas'ud na duk dan da ya karanta harafin alqur'ani ya aiki da shi a filin alkiyama iyayen shi hulan sarauta za a sa musu na kambi crown irin wanda ake so a duniyar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mu'ada yace haskensa haskensa a filin alkiyama kamar hasken rana a gidan duniya wannan faɗan da ka haifa ne fa yi aikin kai aka girmama ka haka sai ce fa ma zannukum biman fu'ila bi to wai shi dan me kuke tana Allah zai mai idan iyayensa an musu wannan tagomashi duk inda suka shiga a bila alkiyama sai an gane waɗannan suna da wani da mahaddacin littafin Allah to su kuma iya shi kuma dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke tsammani Allah zai masa sai ya shiru ma'ana ba zai bayyantu a nan ba sai ba zai ba za a iya bayyana shi a nan ba sai mun hada filin alkiyama dan Allah wannan ba arziki ba ne arziki ne to Allah ya taimake mu baki daya wanda ba su da shi Allah ya ba su nagari Allah ta'ala ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita junansu akan juna ai koda suna da bukatuwa suna gabatar da bukatun ƴan uwansu akan nasu bukatun wannan kuma yana nuna bukata ko ta yanayi ko nona abu wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ai wanda ya kubuta daga rowa ya rabauta kuma ya tsira daga wuta Allah ka samu daga cikin su haka al-Imam Ibn Kathir ya faɗa kashin wannan aya fi sahihaini haka ne wa fi sahihaini na ya zo a cikin sahih Bukhari da sahih Muslim an Abi Hurairah daga Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ya ce جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin a wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi faqala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama inni mahju inni majhudun wato lallai ni gajiya da yunwa sun same ni an rafke nake fa arsala ila ba'd nisa'ihi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ji tausayin wannan mutumi wanda yake cikin tsananin gajiya da yunwa sai ya aika zuwa ga sasan wasu daga cikin matansa da aka je wurinta fa qalat sai ta ce wallazi ba'ataka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ma indi ba ni da wani abinci a gidan nan illa ma'un face ruwa ne mutum ina mata su zo su ji mata nagari ka ji mata malam ba yan fce da tiktok da cnn da channels ba matar da suka yadda da allah da manzansa kai yanzu mace gidanka ba komai ta zauna ai karanci sai ta duka zagin ka cikin kawayenta ai mu dai mun raka wasu gidan aure to ga gidan annabin allah ga gidan annabin allah wanda allah ta ce inna fatahna laka fathan mubina ko dangacen Allah ga abin da suke fada ta ce ba komai a gidan nan face ruwa sasa na farko kenan ko mu je gaba sun ma'arsala ila ukura sai ya sake aikawa zuwa sasan wata ta daban faƙalat ita ma sai ta ce mitla zalik ta ce wallahi na rantse da wanda ya koka da gaskiya ba komai a gidan nan ba ruwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba ta tada mazajensu da hankali ke ko wata ce ba karatu ko tafsiri kake sai ta turo ma da yaro an ce baka shigo an ce kaza kana da baki za a zuwa ce ta aiko mu wata ma muguwa ne sai ta san kana da baki sai ta faski yaran su yanka ihu wai dai sai an san gidan da maza za a tambayi me ya faru a ce ba abinci ko sharri mace ke son yi ma namiji galibi sai kaga ta hada da yunwa ciki sai ta jefa ko yunwa ko ta ce sutura ko ta ce mu'amala kawai in dai ana so a rusa namiji a mai bakin fenti da wuya ba sa mai ɗayan hukun nan makami ne da suka rike shi na cutar da mazaji to ga iyayen mu'minai Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ke fara ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi daraja a wurin su fiye da ran da ke cikin jikinsu wa azwajuhu iyalansa ko ummahatuhu iyaye ne ga mu'minai ina ma'anan iyaye ne ga mu'minai ku koyi da su ai ba labari ta da ake baka ko ba ka bane sannan tambaya ta biyu wai da Allah ta'ala bai tara ma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa wannan tarkacen duniyan ba ya nuna Allah bai san su ba mahaukacin da zai wannan tunanin Allah bai san da hakan bane ya fi ka sani me yasa akwai hikima ina za ka gane hikimar je ka tambayi suratul ahzab ne ka tambaya suratul ahzab annabi sallallahu alaihi wa sallam mata suka neme su da cewa suna so su ma su dan wata yasu bika kafa a duniya kamar yadda matan kisra da rum suke sa gwalagwale suke kaza suke kaza suke kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kansa ya daure shi yana ganin duniya an kusan shiga kabari ku yanzu so kuke a shimfida muku ita ya ce to ni Allah ne aiko ne kuma wannan bai daga cikin aikin da ya ce yi da haka ku yi haƙuri na san Allah ya ji abin da kuka faɗa mitin aka yi ba Allah ya ji abin da kuka ce ku saurara mu ji me Allah zai faɗa ya ce na imani Allah zai magana game da al'amaru sai tashi fita aiko sai gashi Allah malaukakin sarki ya yi magana ko ya nisa annabi menene me farkon ayan in kuntunna turidna Allah me farkon ayar na'am ba shi ne farkon aiko sai an kawo ya yi nisa annabi lattun na ƙari mini nisa a gaba take a baya na bayan da ke ne na'am ya nisa annabi lattun na ka'adin minan nisa ya yi wa annabi kulli azwajika in kuntum na turidna Allah ya ma albarka kaji dan gari lallai dakta kayi annan sulasun ya zauna ka saukar da wannan aya ko me farkon ya yi wa annabi a tunanin ya yi wa annabi kulli azwajika ko ya annan sulasun ka ce matanka in kuntun na turidinal hayatar duniya ko wa zinata hafa ta'alai je ka faɗa musu ga amsa abin da suka tambaya in kuntun na turidinal hayatar duniya idan rayuwar duniya kuke so ko da ƙawarta fata'alai da guzo umarke kunna ba na aiko gidanku kun ce ruwa ne kaɗai ba abinci ba to billahi da zai ki lissafin gwalagwalai ɗan ita da mai tsadar ko gram nawa ne ki faɗa Allah ya ce za a baki za a saukar tirela tirelan gwal kike so a miki wallahi za a samar da su ba a saukar da ma'idatan mina sama ba ka baki daga sama ta ba zai gagara Allah ya saukar da gwalagwalai ba an kawo rago daga aljanna an yanka me zai hana a ku gwal me aka yi aka yi gwal kuma Allah ta'ala ce ko faɗa kowa ta yi ki rubuta duk abin da kike so a baki na duniya za a baki fa ta'alai umatti kunna ko za a ciyar da ku daɗi da abin da kuka nema amma sharaɗi ɗaya shine wa usarra kunna sarahan jamila za a sake ku za ku tattara kayanku da duk dukiyar gaba ɗayanta sai ku bar gidan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai fatan Allah ya tashe Allah kai mu lafiya amma dole a sake ki dan ba gidan annabi yake wannan wadaka da facen kan nan ba gidan yan duniya ba eh gidan yan firdausil a'la in duniya ce mazabar ki to zo ki amsa kuma sakin ba na uwa ka uba ka bane sarahan jamila inji Allah saki ne na hajjiya to mun gode da zaman da aka yi da mu Allah ya sanya albarka a ci dukiya lafiya ina direbobi da sojoji ku raka kada a sace mata eh inda wani bukatan gobe ma na duniya ai ko zamu a sauka lafiya hajjiya fita wata mahaddaciyar ta shigo dama kai ka je kai gigin macen da ba ta da alaka da addini ko qur'ani ka kawo ta gidanka wai kai tsammanin ka samu ka samu irin waɗannan kuskure kai kai kuskure sai dai tana son addini to wannan da za ta iya yi amma kaga kai gabas ta yamma kuma ka ce sai ka tankwaro ta to la a rasa daya ko a yi rashi ko a yi rasa rasa ko a yi rasa sa rasa sa ko a ganka ustaz da nisfu ustaz da gemu a ga ka take ka share gemu me faru ka ce wata sunnan ta danna wata zaka ci bugu billahi ladhi zaka da ku zaka da ku mutumina ina ai ba a haka malam duk wanda zai raba ka da addini ka rabu da shi duk wanda zai raba ka da addini ba abokin tafiyar ka bane indai kana da hankali wallahi duk kuma wanda zai taimake ka kai addini ka rike shi shine dan uwanka shine dan uwanka Mus'ab dan Umayr Mus'ab dan Umayr da aka kamo dan uwansa a yaki bayan ya musulunta ya ci bakar wahala kun san Mus'ab har ya rasul kafa da rufe shi gaba ɗaya ba sa da ya ga an kamo dan uwan shi a cikin kamammun yaki ya zo wucewa ya ce a wani ne aka kamo ce kai ku daure shi ta mau ku loda mai caji tara ku sa mai tara mai yawa mahaifiyarsa tana da kuɗi musulunci zai kuɗi yace ni ne kanin ka fa wa ɗaya uba ɗaya ni ya ce ina ya ce ai addinin na ya raba sai kalli bilal bakin fata ya rungume shi ce ni kaga ɗan uwana nan yanzu in kana so ne wanta kan to ka tsallako ki kalma shahada haka imani yake ai alwala wal bara din nan gaskiya ne gaskiya ne in kana kan imani ka tafi kai tsaye kar kai shakka duk wanda ya zo kan imani dan uwanka duk wanda ya goce ma na rabu da shi yi ta kiran shi amma karka daya yi ta kiran shi ya taho saboda kana son masa alkhairi kana so ya biyo ka amma wai ka tsaya ka duba kai lissafi ai ba ina kudan sa ba malam Allah nan Allah nan sunnan nan sunnan annabin dai annabin dai muna nan a gaban shi insha Allah duk wanda zai so kai so ka a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce baka yi mishi ba ta sanadiyan wannan shi ma kai ma baka yi bai maka ba bai maka ba ko kuwa a mutum bai san ka don Allah kai dan me za ka bai za ka wahala kanka ka wani ce za ka so shi wallahi duk wanda bai so ka dan Allah ba mala ya tattara kayan sa yi gaba sau fa yati Allah bi qaumi sai Allah ya zo maka da wanda ya fi shi ba wanda ya taba barin wani abu don Allah sai Allah ya bashi abin da ya fi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan min ai za su bace kaza za su hana kaza za su hana kaza to wanda kuma ya halice su ya ce za ka samu sun isa su hana baka ga Fir'auna ya kashe mutane da ya kashe Annabi Musa ba amma da Allah ya tashi cikin hikima ya nuna maka ba wanda ya isa waye raina Annabi Musa waye halaka Fir'auna Annabi Musa to da haka ba wani tashi hankalin kana da Allah ya kamata kana mumini ka miƙe kafa kai bacci mai daɗi ka tuna Allah ne ubangijinka baka da wani tashin hankali Allah ka taimake mu to shine tace hatta kunna kulluhunna mai riwaya ce har sai da abi hurairah yace sai da dukkan mata annabi sallallahu alaihi suka ce wallahi suna rantsuwa da wanda ya koshi da gaskiya ba su da komai a gidansu face ruwa dukkan matansa sai da suka faɗa haka mislu zalika ko wallahi dukkan sai da suka ce la wallahi wallahi ba ta bil haqqi ma indi illa ma dukkan sun faɗi cewa wallahi mun rantsa da wanda ya koka da gaskiya ba mu da komai in ba ruwa ba faƙala shi ke nan sai annan sulasun ce to magana ba ta girmama kenan man yudifu hada man yudifu hada lailata rahimahullah sai ya nuna shi mutumin da ya zo masa a gaje da yunwa yace masa abbansa wane ne zai dauki wannan bako nawa a matsayin bakonsa na wannan daren kawai zuwa gobe da safe ni kuma ne masa daminin cewa Allah zai masa rahama la ilaha illallah ya Allah ina ma damu ne wallahi ka kure a dakarka a kan bakon annabin Allah. To amma za ka gane sahabbai ba daga nan ba, bari ka ji abin da yi. Ka ga yadda ake kunan farin wake mai kyau a nan, mu ji. Ya ce wa zai ɗauke shi, ina roƙon Allah ya yi masa rahama, duk wanda ya ɗauki wannan bakon yau ya riƙe mun shi, to ni annabi na roƙon Allah ya yi masa rahama. Haba, faƙama rajulu sai wani mutum ya maza ya miƙe min al'ansa daga mutanen Madina. ai ka bar mutanen Madina inda batun imani wallahi duk inda kake jin kana da imani in ka je Madina sai ka raina kanka eh in kana ka so ka san da ake imani da gaske muzakkarin imani to je ka Madina shi yasa zaka ga zaka ta ganin ta kuɗe da mutanen Yaman dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani dan Yaman ne ko to da kaga wanda suke gaba gaba in ka je zaka ko Madina ko sirke ke da Yaman ya ce mahaifiya ta ka wani wani har gobe haka Allah ya ce musu muna roƙon Allah ya ƙara musu daraja da matsayi annabin mu dake kwance wurin Allah ka ƙara tsira da aminci a gare shi wannan mutumi ya miƙe fa qala yace ana ya rasulullah ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba kwankar Allah da sai an fita kunya ko ana ha maza ha mata fantalaka bihi ila rahli sai ya tafi da shi ila rahlihi ya ila manzilati ila manzilihi sai ya tafi da shi zuwa gidansa fa qala li imraati suna zuwa gida sai ya ce ma matarsa ya shiga gida ya ce da iyalinsa hal indaki shay kaga shi ma fa bai da tabbacin ko akwai Allah sarki kun fahimta amma dai ya san ko da faskare ne sai ya nemo inda za a fita kuma ba a dare yace kina da wani abu ko a gidan nan qala sai ta ce la babu illa quta sibiyani ba abin da ya saura illa quta sibiyani ba ce abincin yara na abincin da yara za su da safa kawai su je makaranta ya rage qala sai ce to aike yar gari ne kin sha sunna ba matsala fa'alilihin bishai ma'ana ki shagaltar da su da wani abu da zai hana su neman abinci ɗan shagaltar mun da su hatti bacci ba tare da sun neman abinci ba karki ba su ki shagaltar da su kawai su bacci fa'iza da fala zaifuna idan suka yi bacci mana shigo da baƙonmu nan fa'afi istiraj to ki kashe wuta don karya ga ɗan abinci hankalin shi tashi ya ga kama ya zama mana alaka kai yanzu wani ma ya baka sai ma gori kun fahimci magana shi ne masu hankalin ba kawai tashi don karya sauke tunanin ko babu ne na ga wani mutum da ya musulunta a madina ya zo yake magana ba ture ne aka ce mai janyoyin musulunta ya ce ya zo wani ya zo wani program ne a wata ƙasa sai aka ba su brochure irin na wurin da hotel ɗinsu da kaza yake ya fi jadin da aka yi taro garin komawa shi masauke ce sai ya face hanya ya fita hanya gaba ɗaya ya waye gari ya gama ya fita daga cikin gari gashi ana sanyi tsananin sanyi ya rasa yadda zai sai zo yake tambayar wasu ya nuna musu brochure din su ma suka ga ba su san wurin ba ya za a yi suka ga hankalin shi a tashi a kiɗime sai wani ya ce mishi to kai hakuri mana ka kwana a wurin da safi sai a kai kai inda za ka kai sai ce za ku iya mun haka suka ce sai murna wallahi a takaice da takaita muku yadda sahabin nan yayi haka ya shigar da shi gidansa gidan nan ɗaki ɗaya ne ba a gidan ɗaki ɗaya ne a gidan shi mutum bai gane ba ya kakkashe wuta ya kaza ya fito da shi da ƴaƴan shi da iyalinsa da mahaifiyar matansa ma ya ce wallahi duk a ƙasan bishiya suka kwana baƙon nan shi ya shirya ma ɗaki da abinci ya kwana a cikin ɗaki ya ce bacci ya musu tsaye suka makara ni da na taso da safe sai daga inda suke kwance da kuma ni yadda suka karrama ne ya ce a nan na musulunta ba ta gidan ba sai da na musulunta wallahi da Allah ya sa an ga bidiyon da na tura muku da bakin sa yake faɗa yana kuka yace dalilin musulunta sa ke bature ne ya girma ma har gashin sa ya fari yawa kana da shigo na gode ma Allah da nasa abin da na faɗa gaskiya ne haka yake har abin da na faɗa gaskiya ne Allah na gode maka Allah na gode ma saboda lokacin ka faɗa sai a ɗauka shace faɗi ne wani abin ke to kaga gashi na Allah ya sa wa ya gani abin da ya faɗa ke wannan abin da ya masa shi ne musulunci to irin daga nan kaga jikokin sahabbai kenan bayan social media asalin jikan annabi kenan wanda ba su haɗa jini ba amma sun yadda su ɗaliban ilimi ne su addini suke da gaske ba ƴan surutu da zage-zage ba ka girma shekaru kana ta tafiya kana matashi ana ta bangan siyasa da kai ba abin da kai ma addini ba abin da kai ma addini za a zo ƙarshe ka ƙare rayuwarka sai ka gaji kuma ba abin da za ka iya yi me za ka kai ƙuruciyar nan shafin na shafi ibadatin la yana gaba hadisi wanda ya rayu a cikin yi ma addini hidima ka ƙarar da rayuwar ƙurmus a cikin addini Allah ya siya wallahi shine nasara kuma da wannan ne za ka yi mutunci kai martaba duk abin da ba shi ba wani yayi wanda ya fi wannan bai yi darajar da kake tunanin za ka yi Allah ka ce mace mu don tsarkin sunayenka na ji daɗin wannan magana alhamdulillah sai ta ce ya ce ki lallashe su fa'iza da kala zaifuna idan bakon ya shigo fa ake sirat ki kashe ki kashe ki kashe wuta wa arihi anna na akulu ki kuma ki nuna ce shi kamar mu ma cin abincin muke shi yana kan nashi kamar mu ma da namu ne a gaban mu fa idza ahwali ya'kula idan yayi nufi ko ya sha'awan ya ci nashi abinci ya tinkara abincin fa qumi ila sira sai ki tashi kawai ki wurin fitilla ki kashe hatta tutfi'i ya sai kin kashe wuta din sai ta ci abinci a duk fa qa'adu sai suka zauna wa akala bai wannan bakon yace wanda yazo a yunwace a gaje yace ya koshi falamma asbaha a yayin da ya wayi gari shi wannan sahabi gada ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai yi asibanci zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kafin yi magana faqala sai annabi sallallahu alaihi ya ce da shi qad ajiballahu min sani'ikuma bi dayfikuma laylata Allahu akbar kun ga mu'jiza ko hadisi yana zuwa sai annabi sallallahu alaihi ya ce mishi ai Allah ya burge Allah ya ji dadi abinda kuka aikata kai da iyalinka da wannan bakon naku a darajiya don Allah a ce yau mai girma gwamna ya ce lallai duk inda kake a nemo ka saboda ka faranta mishi me kake tsammani eh me kake tsammani zaka kwana zaka ci tuwon gidanka ba nama yau kamfen fa wani dan takara je na gwamna wani ya fito ya same shi ya bashi gudunmuwan dubu ashirin a cikin yan abu ya ciro dubu ashirin ko na akwanci ne ya ce ga gudunmuwan shi na kamfen ana jifan shi ne shi zo ya ba shi gudunmuwa yana cin gwamna rubuta waye yana ba shi rubuta yana cin gwamna ya kira shi yanzu kwamishina ne yanzu haka kwamishina a duniya ke ana maganan jannatun ne ardu hassama wati wal arz aljanna ake magana ma wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ga ni'imar Allah ne ba idan kuwa Allah ya ji daɗi abin da kai insha Allah ku an tsira to Allah ka ce make mu mu ma ka ba mu ikon ikon amfana da abin da muke ji kuma muke karantawa da aka yi wa musulmi ya kashe wannan hadisi malamai suka ce za mu fahimci akwai falala da istihbabin ana son mutum ya fifita dan uwansa akan kansa ko da shi mai bukata ne kun ga wannan sahabin ai yana da bukata amma ya ba dan uwan shi to yanzu a tunaninku me daga cikin riban da sahabin nan ya ci da wannan aikin nashi in gaya muku ɗaya shi ne ya rabauta da addu'an mummine har a tashi alkiyama don da bai karɓi bakon nan ba da zuba mu masan shi ba kun fahimci magana kuma addikir insani ba da mauti umrin tsari in ka mutu duk abin da aka ambace ka da shi bayan mutuwan kai ta ce rayuwarka ta biyu in mutane suka yi alawa da rai zunubi azaba ke bin mutum in mutane suka yi alasan barka alkhairi da albarka ke binsa yanzu ga shi wannan sahabi ana faɗa dole ka ce radiyallahu anhu kuma yanzu mu mun karanta anan Allah kaɗai sun zafa fatin duniya su nawa ake karanta hadisin nan a rana saboda aikin dare ɗaya aikin dare ɗaya wai ba ba shi ce dare ɗaya Allah kan yi bature to ga al wannan shi dare ɗaya Allah kan yi balarabe saboda bature kazami ne ka gwama shi da balarabe inna anzalallahu qur'anan arabiyya Qur'anin mu balarabe, annabin mu balarabe, magana yan aljanna aljanna insha Allah larabci zami. Haka ne ko? To wannan suke nuna kakkai sakaci da ayyukan ta. In ta zo kawai ka buga, in ta zo ka buga, in ba hali ka hakura. In babu kai bata, in wannan ta saka ji wancan. Ba sadaka hau azumi ko? Ko ba haka bane? Tilawar Qur'ani kaza kana tafiya sai kaga Allah ya dora ka asitin da shine daidai da kai insha Allah. Kuma za ka ga ba ka taba nadama. da haka ana so dai mutum ya fifita kansa akan akan ya fifita yan uwansa akan kansa wannan kuma yana da matukar fa'ida so daga cikin fa'idan sai yana sa kaunan juna kaunan juna mafi karanci ba za ka ga hasada ta yawa a cikin mutane ba ko wani ya taɓa zuwa ce ma wasu ai mun ba wani kuɗi ya ba ku yana faɗa yana tashi sai wani aure ce kun so na ce na rantse da Allah ƙarya ne magana kace ka sani ne ce ban sani ba amma wallahi ƙarya ne aka ce me yasa yace a yace ba shi wannan da yake faɗa bai da shi ma yana muku ba ba a sa shi ba yana yi kuma iya kaza shine zai kaza kuma ana bincika aka ga ƙarya ne to at least akwai wannan sannan na biyu yana hada kan al'umma musulmi wanda ba a san rarrabuwa da ba a san rarrabuwan al'umma da sabani in ba ya zama dole ba Allah ya tsare mu sannan kuma a cikin hadisi malamai suka ce za mu fahimci wajibi ne a karrama bako mutum ya zo yana bakunta to dole a saurare shi a karrama shi na ganin sai mu takaita ne insha Allah ta'ala ko a kafin mu rufe akwai sanarwa guda biyu na farko shine batun asusun mu na marayu na Ramadan muna gani yanzu ya kamata dai mu ba da himma sosai saboda sati na shida ko yanzu ya rage mana sati shida ya rage mana kuma na ga mata suna ta kokari kar mu ma maza a zo a ban daga yanzu ina ga in mun zo karatu za mu rinka hada a majalisi ne malam kabiru eh eh daga yanzu mun zo a majalisi za mu yi jama'a ko daga sati mai zuwa ko ya rinka riko abin da Allah ya kaddara mishi zuwa da shi mu tattara zuwa ƙarshe mu ga nawa muka tara mu a majalisun mu ga dai babun sadaka an magana akan ta kuma ita muka rufe so ina ganin bai bukatun mai wani dogon sharhi tunda Allah sallallahu alaihi ya magana da kanshi to wannan ya isa mata ma da ke cikin gidaje su aiko da nasu su aiko da shi su kawo nasu gudunmuwan mu ga mu ma me za mu yi wanda za mu iya roƙon Allah sanadiyarsa Allah ya mana rahama da aka yana kira da murya ga Allah kowa ya bada iya gudunmuwan da zai iya don Allah so da abubuwa da sun ƙara tsanani da tsada kuma bukatuwan karuwa suke ba raguwa ba sannan sai sanarwa ta biyu insha Allah ranar talata majalisun wasa'il da ake na malam nura ni zan yi karatun tariqus salihin a ranar GB kenan ko haka ne malam nura insha Allah ranar talata za mu ƙara yin majalisun tariqus salihin insha Allah mun zo rana akwai sanarwa Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بابا يوشني يوشني ولا جوان عفوا السلام عليكم عفوا ناي ناي منفوع akwai daura aure na kanwala mu ce ko diya gare ga wannan masallaci kuma jika ga iyaye a ranar juma'a mai zuwa insha Allah a masallacin juma'a na SMC wanda muna gayyatar kowa da kowa madadin wannan majalisi ko muna fata Allah ta'ala ya sa kullu alkhairi ya ji kan mahaifiyarta da ta rasu jika ce ga babanmu ah, Alhaji Umar Ahmad Zaria PRO na Jama'atul Nasrul Islam kuma kamar yadda ku sani su ne kwamiti na wannan masallaci mai albarka da haka muna gaitar sauran al'umma ko muna fata Allah ya sa kullu alkhair assalamu alaikum wa rahmatullahi
الله أكبر